الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul nahli har wayo insha Allah za mu tashi a cikinta muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara jiya mun kwana akan wannan bayanin nukta mai muhimmanci kwarai da gaske wadda wasu sukan kafirta ko sukan badda da wasu akan cewa annabi ya san gaibi kuma wasu sukan ɗauke ta hanya ce da za su wulakanta girma da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam bai san gaibi ba sai ya zama hanya ce da za su wulakanta girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to dan da ji magana dai tabbata ta wajen malamai cewa abinda Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi abinda kuma bai sani ba bai sanar da shi ba bai sani ba kuma bai rage girman shi da matsayin shi a wajen Allah ba kuma cewa annabi Allah ya sanar da shi gaibi bai tashi daga zama Abdullahi wa rasuluhu ba kuma magana ta ƙarshe tabbatar ta kamar wadda muka rufe da ita cewa babu wanda zai ce duk abin da yake buwi annabi ya san shi annabi shi yafi kowa kusanci ga Allah duk a halitta Allah kafa to ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa duk abin da Allah ya sani manzo Allah ya san shi wannan ba wanda ke itikadi haka sannan kuma abin da Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kuma shi kuma ba zai koru ba a ce bai san shi ba gashi kuma yana ba da labarin shi a lokacin da yake ba da labarin shi babu wanda ya san abin a duniya ba mai ilimin abin a duniya amma manzo Allah na da ilimin abin kuma yana sanar da abin da ya faru to saboda haka wannan nan muka kwana walillahi ghaibus samawati wal ard abin da yake boye na sammai da kasai lillahi sanin sai na ga Allah tabaaraka ta'ala yanzu kamar misalin Allah shi halicci sama da ƙasa da duwar watsi da komi amma kuma sai ya ce walan ama khalaqa halakum walan ama khalaqa halakum tunda Allah halicci lan'amu dan amfanin mu ya kore cewa halitta Allah ce ta lan'amu walar da khalaqaha yace lil anam ko wada'aha lil anam wada'aha lil anam ya sanya ta lil anam dan jin dadin anam talibai duk wa'annan halittu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce na halitta don ku to cewa don Allah halitta don mu ya kore ba mulkin Allah bane sai Allah ya baka kaza kai ke da mulkin shi wannan abun naka ne ko kotu aka sai a ce ai wannan abun nashi ne an tabbata mishi nashi ne to kuma ina cewa duk mulkin komi da komi na ga Allah yau dan wannan abun na mulkin ka ko gida ko mota ko wani abu na mulkin ka yanzu shikenan an cire mulkin Allah kenan a ciki to irin shi ne wannan don Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da wasu daga bayinsa walakin Allah ya jitabi min rusulihi man ya sha Allah ya zaɓi daga cikin waɗanda ya zaɓa daga manzanninsa ya sanar da su wani abu daga iliminsa shi kenan sai abin ya zamo cewa ba shi ke da mulkinsa ba shi ke da watan wannan sanin ba ai cikin yaddarsa da baiwarsa ne ya sanar da su wani abun da yake cikin ma'alumatu ɗinsa da aka magana ba ma ta jayayya ba ce ko kaɗan wa ma amru sa'ati al'amarin tashi alkiyama bai zama ba illa kalamhil basar sai kamar kyaftawar ido masu ganin cewa an mutu ba a tashi masu ganin an mutu ba a tashi yanzu duk mutanen da suka mutu dubban miliyoya ko biliyoyin da suka mutu tun zamanin da aka fara halittar dan adam a ce duka gaba ɗaya za a tada su sun sun zama kashi sun zama ƙasa a ce a mai da su suna cewa zalika rajulun ba'id to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai wannan abin da yasa suke ganin haka suna awo ne da irin hankalinsu gajeren tunaninsu ne yasa suke awo amma ƙudurar ubangiji ta fi ƙarfin tunaninsu ƙudurar ubangiji ta fi ƙarfin hankalinsu ai shi al'amarin tashi alkiyama illa bai zama ba illa kalam basari sai kamar kyaftawa domin mi auhu a ƙarab ko kuma abin da ya kusa da kyaftawa domin duk abin da muka yi nufi abin duk da muka yi nufi za mu ce kun fa yakunu ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ce sai mu ce kun fa yakunu ne kawai inna Allah dahir ubangiji qadirun mai iko ne ala kulli shay'in absa dukkan komi don haka in an mutu za a tashi Allah mai iko ne waɗanda suka zama kassaru dudugibancin sun mutu Allah mai iko ne akan ya mai da su sabuwar halitta ai da babu su samar da su bai wuya ba sai mai da su bayan sun diddige da babu su kwata kwata hal ata al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ai lokacin da babu wani abin da ake cewa dan adam Allah ya samar da dan adam to dan adam din ne bancin ya mutu ya zama kashi ya zama ƙasa kuma sai ya zama abun mai wuya ga Allah ya mai da shi sabuwar halitta ya manta da an samar da shi babu shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum sai Allah tabaaraka ta'ala ya sake kawo wata aya wadda za ta sa dan adam wanda ake kiran shi zuwa ga imani da Allah ya iya gano kudurar ubangiji ya gano kadaituwar ubangiji domin ya kadaita ubangiji a bauta sai ce ubangijin da ake kiran ku zuwa ku bauta mishi shine wanda akhrajakum ya fitar da ku min buduni ummahatikum daga cikan nan iyayenku kadiba kaga mutum ayi shi da kafa biyu da hannuwa biyu yatsu biyar biyar da ido da hanci da komi amma wannan aiki gaba ɗaya duk cikin mahaifa aka shirya shi cikin mahaifa aka shirya shi duk Allah tabaraka wata'ala yi wannan aiki mai cikin bata san me ke gudana cikin cikinta ba saboda kudura ta ubangiji Allah fitar da ku daga cikan nan iyayen ku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komi ba ba ku san komi ba al-insanu yuladu laysa indahu ilmun bi shay dan adam ji shawar da Allah ne ce ko da za a yi shi bai da ilimi ba komi cikin kokolwarsa yadda ka san computer ce tana empty ko kuma abin da aka yi formatin din shi ka san ba komi ciki ya kuma empty yanzu ne za a sa kamar kwamfuta sai a yi wata ba komi cikinta kai ne kake zuba abin da kake so ka zuba to haka haka watan dan adam babu ilimi tare da shi ko da aka watan aka haife shi amma a hankali cikin kudura ta ubangiji sai ya sa masa ilimi kuma ilimin yana yana karuwa yana yana karuwa yace waje alalakum sam'a wal absara wal af'ida waja'alakum hakanan Allah tabaaraka wata'ala ya sanya muku as-sam'a ji kuka zama kuna ji wal absara da gani kuka zama kuna gani wal af'idata da kuma zuciya la'allakum tashkurun waɗannan fa da ji da gani da zuciya gani ya ga abu wannan gani sirrin da ke cikin ganin nan Allah tabaaraka wata'ala shi kadai ya san ko menene Allah tabaraka wataala shi kadai ya san adadin sirrin da ke cikin gani domin gilas din da ke ganin abu ɗaya ne amma in ka gani in ya gani sai ya ce wannan abin ja ne wannan fari ne wannan baki ne wannan algashi ne wannan kaza ne wannan kaza ne duk wannan gilashin da ke ganin zai mayyaza komi kowace kala ce ya ba ta kalar ta ce gata da kaga abu ja maza maza sako ya kai ma kwakwalwa wannan abun kalar hija ce da kaga fari maza maza idon na gani sako daga nan ya kai ma kwakwalwa wannan abun fari ne to haka sannan Allah tabaraka wa ta'ala san ya ji magana ɗisun jin abu ɗaya ne amma zai maye zai maka ya ce wannan muryar wane ce wannan muryar mutum ce wannan kukan dabba kaza ne wannan muryar kaza ne wannan kukan injin kaza ne duk wannan amma fa magana ɗisun da ke ji ɗin abu guda ne amma ƙudura ta ubangiji ta sa ya rarrabe tsakanin muryar mutum da ta da dabba da sauti na dabba da muryar mutum sannan kuma da sauti na wani injin ya bambanta shi da wani injin duk kudura ta ubangiji tabaraka wataala ta sa haka sannan da zuciya ita ma sirrin da ke cikinta yanzu sai ta halba ta yi tunani na ƙasa mai nisa ta yi tunanin abin da shekaru mai nisa za a yi yanzu yanzu zuciya har ta culla ta tafi ƙasa kaza ta culla ta yi abu kaza ta culla ta tafi zamani kaza abin da za a yi shekara kamar ɗari sai zuciya ta hasaso shi saboda kudurar ta ubangiji to shine Allah tabaaraka ta'ala ce la'allakum tashkurun duk yayi mana waɗannan ni'imomi ne da ji da gani da zuciya domin mu gode masa alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun Allah tabaaraka ta'ala ce alam yaraw yanzu ba za su da su yi tsokaci ba ila at-tayri zuwa ga tsuntsu musakhkharatin aka ce tsuntsunan an ce tsuntsu ne amma ana nufin tsuntsaye wannan alifi ya istigirakin tsuntsaye da aka kuda aka ganshi mufradinsa ma'anar jam'i gare shi ila tsairi zuwa ga tsuntsaye musakharatin halin kasancewa suna abun horewa litsairani ga tashi dibiyar da Allah ya tsuntsu yanzu ko an ce akuya ta tashi ba ta iya tashi in an ce mutum ya tashi bai iya tashi amma tsuntsu ɗan ƙarami saboda Allah ya hore shi akan ya tashi yanzu sai ya tashi ya yi tafiya ya ci mitoci dubbai tsakaninsa da ƙasa ya ci mitoci dubbai tsakaninsa sai ka ji an ce yanzu tsakaninsa da ƙasa mita kaza tsakaninsa da ƙasa to wannan duka watan hikima ce ta ubangiji kudura ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ka dibi yadda ba ku ganin yadda watan tsuntsaye suke watan Allah ya hore su fi jawi sama'i suna hirawa a cikin sararin sama alhawa bainis sama'i wal ard sararin da ke tsakanin ƙasa da sama suna shawagi a ciki ma yumsikuhunna illa Allah ba fa abin da ke rike da su watan ya tashi in ya tashi yayi ta shawagi yayi ta shawagi ba abin da ke rike da wannan tsuntsun fa illa Allah sai Allah ba wani injin gare shi ba can wanda shine ke rike da shi ba wata kugiya bace wadda daga sama aka zuro ta wadda ita ce ke rike da shi bai faduwa illallahu Allah ne ke rike da shi inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun wannan fa ayoyi ne waɗanda suke liqaumin amma ga mutane yu'minuna masu imani an ambaci masu imani anan domin su ne masu masu amfana mai imani ne zai kalli tsuntsaye na shawagi a sama ya ƙara gano kudur ubangiji ya ƙara gano wahdaniyar ubangiji cewa ubangiji shi kaɗai yake wahdahu la sharika lahu kuma shi ne mai iko akan komi mai iko akan kowa kuma shi kadai ya cancanci abauta masa subhanahu ta'ala. da haka yace liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani wallahu ja'ala lakum Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kawo wata aya yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah tabaaraka wata'ala ya sanya muku sakanan wurin da za ku natsu aw ay mawdi'an wurin wuri taskununa fi wanda za ku zauna a ciki ku natsu a cikin sa min buyutikum da gidajen ku ai kaga dabbobi su ba gidaje gare su ba namun daji ba gidaje gare su ba amma Allah tabaaraka wata'ala ya ni'imta mu da ba mu mahallai da mazaunai na zama wannan babban nima ce Allah na ambato ni'imomi ne domin koma yi la'akari da waɗannan ni'imomin mu gasgata Allah mu ɗayinta Allah kuma mu yadda da ƙudurarsa akan komi da kowa yace waje alalakum min juludil an'ami buyuta haka na Allah tabaraka ta'ala daga ni'imarsa da ya muku waje ala ya sanya muku buyutan ɗakuna lakum gare ku min juludil an'ami daga fatun dabbobin nima sai kuna yin wani abu da ke kaman tamfal shine tantuna tanti ne ake yi da fatu da kiraga na dabbobin ni'ima raguna da shanu da kuma raƙuma to waɗannan fatun nasu ake yin hemomi da su wanda ke madadin tamfal a yanzu da kuma lemomi waɗanda ke kariya daga rana tastakhifunaha wanda cikin ni'ima ta ubangiji tabaraka wata'ala sai ya zama masu saukin ɗauka inda suna da nauyi bai yiwuwa duk inda za a kinkime su a tafi saboda nauyinsu amma sai suka zama daga cikin ni'ima sai suka zama masu saukin ɗauka yanzu da an zo sai a lullunke wannan kirgin da an lullunke shi an ɗaure shi kan sai a zama raƙumi sai a yi tafiyar kilomita dubu a tafi da shi can kuma a warware sai a yi tanti a yi tanti yan guhohi ne kawai za a sa na itace su ma da an naɗe su sai a ɗora su akan raƙumi shi kenan da an tafi yanzu inda ake son a zauna sai a kafa rumfa ko a kafa hema ko a kafa tanti a zauna iya zaman da za a yi ko wata ko watanni ko shekaru ma a yi in an ƙare kuma a rabke a haɗe a tafi kuma kaga tastakhifuna kuna jin saukin su wajen ɗauka suna da sauƙi wajen ɗauka da kuma intikali cirata daga wani wuri zuwa wani wuri yau mazanikum lokacin da za ku yi tafiye-tafiyenku sai ku rafke su ku yi tafiya da su ku yi amfani da su can gaba wa yau ma iqamatikum da kuma ranar da kuke zaune kuna gida zaune ku yi amfani da shi in kuma watan za ku yi tafiya ku rafke ku linke ku tafi da shi ku yi amfani da shi ka ku yi amfani da shi a gida ku yi amfani da shi halin tafiye-tafiyenku wannan ni'ima ce da za ku tsaya ku yi tadabburinta wa min aswafiha hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku nima daga aswafiha sufin waɗannan dabbobin sufin waɗannan dabbobin kuna yin tufafi da shi wa ubariha da kuma gashi watan sufi shine gashin nan mai yawa mai buzu-buzu da yake fito ma watan tumaki da awaki wanda ake datse shi sai a sanna'a shi a yi barguna ko kuma a yi kayan sanyi da shi wa ubariha da kuma wanda yake mai laushi irin na raƙuma da zomaye to wannan shine wabar wa ash'ariha da kuma gashi irin wannan irin na na abin nan na awaki to Allah tabaraka wa ta'ala duk ya sanya muku asasan jin daɗi libuyutikum a gidaddajinku daga waɗannan da sufin da kuma gashin wabar da kuma ash'ar ɗin duka sai Allah cikin hikimarsa da ni'imarsa sai ya sanya muku wani abun da za ku ji daɗi sai a yi barguna da wannan sufin a yi dardumai da shimfiɗu da wannan gashin da sau ayi tufafi maganin sanyi da na sanyi da na zafi duk da wannan gashin duk wannan ni'imomi ne wa mata'an da kuma jin daɗi ta tamatta'una bihi da za ku ji daɗi da shi ila hinin hayya zuwa ƙarshen lokutan ajiljilinku da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuto muku wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala ce daga dai nimomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku shine wannan da ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan ya sanya muku zilalan watan inuwatai lakum ya inuwa saboda jin daɗinku in rana ta dame ka sai ka zo ƙarƙashin inuwa amma abin mamaki ranan nan fa wadda za ka ga in ta hudo ta kallo ice sai ice cikin hikimar ubangiji sai suke inuwa ba zai huda icen ba rana ba za ta huda icen ba ta shigo saboda Allah ta baraka ta ya halicci inuwa amma kaga sammai sama ta hudu fa can rana take amma ta keto dibi nisan sama ta hudu zuwa ta uku tafiya shekara ɗari biyar ta hudun ta ukun zuwa ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ta biyu zuwa ta ɗai tafiya shekara ɗari biyar ta ɗai zuwa nan inda muke tafiya shekara ɗari biyar amma tare da haka ta keto waɗannan watan sammai ta fito da kaifinta amma tana zuwa ta samu ice shi kenan sai inuwa ta kudura ta ubangiji sai ta kasance ba za ta keto ino ta shigo ba wannan ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala yi waja'ala lakum min aljibali aknanan sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku aknanan dakuna min aljibali daga duwar wasi daga cikin hikimomi sai a kwarkwara dutse sai a mai da shi daki lokacin tsananin sanyi sai zan shine maganin sanyi saboda nan a cikin tantuna ake akwai sanyi cikin tanti don haka sai a koma can cikin duwatsu an yi ɗakuna Allah tabaraka ta'ala sai ya sanya muku hikimar gina ɗakuna a cikin duwar watsi don ya kare ku daga mai daga sanyi in kuma lokacin zafi ne can kuma bai zaunuwa sai a fito daga cikin ɗakunan duwatsu sai a komo kuma a tantuna iska zai shigo ko ina lami lafiya wannan ba nemomi bane wanda za ku tsaya ku yi tsokacinsu waje alalakun sarabila Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku sarabila riguna ta goyi ta ƙikumul harra wanda za su kare muku zafin rana walbarda da waɗanda za su kare muku sanyi kuma kowanne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba ku wannan wa sarabila ta ƙikun ba a sako sannan kuma da sarabila wasu tufafi riguna waɗanda za su kare ku ba a sakun watan makami a wajen yaƙi kamar irin sulke sai Allah ya sanya muku hikimar ku yi sulke sulke in kana in kana saye da shi ko an kawo sara ba zai kai gare ka ba zai tsaya a sulken kaga wannan nima ce ko kuma kwalkwali wanda ake sawa a kai ko an kawo sara ba zai samu kan ba sai dai samu kwalkwalin da wannan su ne sarabi da taƙikun ba a saku shi da ya ce harbakun abba'an waddar da suka da sara kadduru'i waljawashin ya ce kamar sulkuna da kuma kwalkwali ka zalika yutinmu ni'matahu alaikum haka dai waɗannan ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ya cika su alaikum gare ku bi khalqi ma tahtajuna ilai da halitta abinda kuke buƙatuwa zuwa gare shi duk abin da kuke da bukata da shi sai da Allah tabaraka wa ta'ala samu muku da shi la'allakum tuslimun watan ko kwa sallama kudin ta Allah tabaraka wa ta'ala fa in tawallaw fa innama 'alayka al-balaghul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yun ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
Allah tabaraka wa ta'ala da ya gawa sai na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam waɗannan abubuwa duka ya Rasulullahi ka faɗa musu na musu nima kaza na musu nima kaza na musu nima kaza na musu nima kaza duk Allah tabaraka wa ta'ala na karantawa sai ce amma fa in tawallau in duk da waɗannan hujjoji da waɗannan ayoyi suka bijira anil a'radu suka bijira anil islami gabarin musulunci ya Rasulullahi kada ka samu damuwa فإنما عليك البلاغ المبين فإنما كيبي عليك abinda muka dora maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albalagul mubin watan isar da manzanci wanda yake mabayani shi kadai ne muka dora maka fa inna ma alayka albalagul mubin sani dai abinda muka dora maka ya rasulullahi albalagu isar da manzanci almubin wanda yake mabayani aka ce wannan hadha qabla al-amr bil qitali tun gabanin ba a umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin yaƙi ba don haka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ba abinda muka dora maka in sun bijira waton sai isar da manzanci ya rasulullahi kada ka samu damuwa domin ka kira su zuwa ga imani sun ki kada ka damu ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha ya arifuna ni'matallahi ai sun san ni'imar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sun san ni'imar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk waɗannan abubuwa ba su jahilce su ba, sun san ba mai yin su sai Allah, domin saman nan sun san ba wanda yake yin ta sai Allah, ba wanda ya yi ta sai Allah, ruwan da ke zuba daga sama ba wanda ke ba da su, ba wanda ke zubo da su sai Allah, duk sun san waɗannan nimomi duka, am yuqirruna bi annaha min indillah suna tabbatar da cewa daga Allah ne. domin wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su ya rasulullahi ka ce musu waya halicci sama ba su kuskure su ce dodo ko kuma gumaka ko wani Allah a Allah da zasu waya halicci ƙasa Allah waya halicci dan adam Allah wa ke ba dan adam kaza Allah wane ne halicci kaza Allah za su ce kaga kenan sun tabbatar da rububiyar ubangiji tabaraka wataala shine mai kowa shine mai komi duk waɗannan nimomi shine yayi musu amma thumma yunkirunaha sannan daga ba sai su zo su yi musu wannan wannan abin da suka tabbatar ma Allah dai sun tabbatar da Allah shine yayi amma kuma sai su musanci wannan imma dai da yin shirkar da suke yi ko ba su ce ba Allah ke yi ba sun ce Allah ke sama amma sai su ki bauta ma Allah kaman ba su yadda da Allah ke sama ba Allah ya halicce su sai suka kibauta ma Allah kaman suna musun ba Allah ne ya halicce su ba kaga duk abin da suka tabbatar din su mai yunkiru na hasan su dawo kuma suna musun shi bi ishrakin da sababin shirkar da suke wa Allah wa aktharuhumul kafirun mafi yawan su mafi yawancin su kafiruna kafirai ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma aji wannan bayani yanzu an koma magana kan makoma makomar kowa makomar komi ita ce tashin alkiyama wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wadhkur wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida ka ambata musu ya rasulullahi yawma nab'athu ranar da nab'athu zamu tayar da shahidan watan mai shaida min kulli ummatin daga dukkan al'umma mai shaida na kowace al'umma huwa nabiyuha shine annabinta ya shahadu laha wa alaiha zai shaida gare ta abinda ta aikata kyakkyawa ga abinda ta aikata wa alaiha yayi shaida akan ta na abinda ta aikata mummuna wa huwa yawmul qiyama shine ran tashi alqiyama thumma la yuzanu lil ladina kafaru sannan kun ba irin duniya bane in ta kake wa kafiri yanzu zai ƙarya in ta kake wa kafiri yanzu zai yi musun abin da ya aikata amma can sai Allah tabaraka wata'ala ce la yuzanu lil ladina kafaru Allah baya izini don an ce la yuzanu kaga bina'ul majhul ne an ce ba a yin izini ba mai izinin ɗaya ne shine Allah tabaraka wata'ala zaka ko an ambata ko ba ambata ba an san Allah ne mai izinin zaka yanka zo fasara aka ce Allah tabaraka wata'ala bai yin izini lil ladina kafaru ga wanda suka yi kafirci fil itizari akan su kawo hanzari su kawo hanzari cewa ai ba su yi shirka ba ko kuma su kawo hanzari ga dalilin da yasa su shirka to wannan ne yace wahum la yusta'tabun sannan kuma ba a neman su yusta'tabun watan su tuba su dawo zuwa ga abin da zai yardar da Allah tabaraka wa ta'ala kwata kwata ba a neman su tuba domin ko sun ce ya ubangiji mun ji mun gani yanzu ka mai da mu duniya mu aikata na'amal ghairal ladhi kunna na'amal ba irin ayyukan da muka yi ba can duniya Allah tabaraka wa ta'ala ce ina awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir kuke cewa a ba ku dama ku koma duniya ku gyara ayyukanku shin wace dama ce ba ba ku ba an ba ku dama duk wanda zai wa'astu a cikin wannan dama zai wa'astu kuma ban ba ku haka nan ba sa gaga waje a kuma nafiyar kuma ga manzo ya zo muku amma duk dai ba ku yi ba sai yanzu za ku ce a ina wani sai ce in ya ce rabbir ji'un la'alli amala salihan fi ma tarakt sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha yace kalla yace a'aha innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana shi kafiri ke faɗi can ga bakin shi huwa qailuha can ga bakin shi magana ba ta da anwani shine ma da can ga bakin shi inna kalimatun huwa qailuha don haka Allah tabaaraka wataala ce la yuzanu lahum la yuzanu lil ladina kafaru wala hum yusta'tabun ba a watan musu izini watan su su su kawo hanzari wala yusta'tabun kuma ba a karbar watan neman su na tuba ba a karban su وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أنكرت وإذا رأى الذين ظلموا العذاب idan dai waɗanda suka yi zalunci kafirci ne a sabon Allah ne idan ra'a idan suka ga al'azaba azaba ita ce wuta to fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun fala yukhaffafu in sun ganta fa to ta darka ko fala yukhaffafu ba a sauƙaƙa azaban nan anhum gabarin su wala hum yunzarun kuma ba a saurara musu a ɗan jinkirta a ce to sai lokaci ga azabar ta tunkaro su amma ce sai wani lokaci a ba a yin haka wa idara alladhina ashraku wa alladhina ashraku idara law shaa Allahu ma ashrakna wala abauna وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ قَالُوا مَا عَبَدْنَا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وإذا رأى الذين أشركوا إذن دي وإنن دسوك شركاء الدنيا رأى سوك شركاءهم أبا بن تارية تاس وإن دسوك بوتا موا min ash-shayatin na shaytanu wa ghayriha da waninta in suka gansu a lahira qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu haula ishuraka'una alladhi kunna nad'u min dunika to ga waɗanda muka zamo waɗannan su ne ababen tarayyar nan namu waɗanda muka zamo muna bauta mawa min dunika muka bakka su suna ganin wannan zai zamo wani yankan hanzari a wajen Allah fa'alƙau ilaihimu salama fa'alƙau sai su miƙa assalama watan wa'alƙau ilaihimu ƙaunar eh sai suka jefa alƙaula zance ilaihim zuwa gare su qalu lahum sai su ce da su innakum lakadibun haƙiƙa ku ƙarya kuke yi eh ƙarya kuke yi don akwai da za ce ma kuntum iyana ta abudu mu ƙarya kuke mana ba ku bauta mana mu ƙarya kuke mana ba ku bauta mana qawlukum innakum abadtumuna laysa bihaqqin magana ku cewa kun bauta mana ba gaskiya bace kama fi ayatin ukhra kama yadda yake a cikin wata aya ma kan iyana ya'budun ko ma kuntum iyana ta'budun ko sayakfuru nabi ibadatihim da sannu za su kafirce su ce ba a ba bauta musu ba to yanzu wanda in tayi zafi ta kake an bauta mishi zai ce ba bauta mishi mai amfanin bautarsa da aka bautar wani Allah ba ta da amfani Allah na faɗa kawwa tun yanzu fa kan wuri ya kure tun yanzu fa kan wuri ya kure in wuri ya kure fa shikenan ba magana dawowa ba magana dawowa wa alqaw ila Allah yawm idhin as-salama wa alqaw sai suka miƙa as-salama jawasu ila Allah zuwa gaban yawm idhin aran nan fa ran nan fa su sun miƙa wuya ga Allah istastamu li hukmi sun miƙa wuya li hukmi ga hukuncin ubangiji ma kanu yaftarun abinda suka zamo suna kirkira min alihatihim na allolinsu tashba'u lahum cewa allolin nan da suke bauta za su cece su dalla anhum wannan kirkiran ma ya bace an ko ganin shi ba aka ce ma kanu yaftarun su kansu sun bace an ce ina waɗanda kuka zama kuna bauta ma suka ce dallu anna ina ko ganin su ba ba mai bayi ai abin takaicin ko ganin su ba mu yi ba balle ko bakan magana mu faɗa musu mu huce haushi to ko ganin su ba su yi ba to shine yace watan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi kaga wadannan da suka kafirce wa saddun nas kuma suka suka tare mutane an sabilillahi gaban shiga addinin Allah zidnahum azaba su kan mun dada musu azaba domin lunki biyu gare su sun kafirce sun sa wasu sun yi kafirci sun ki imani sun hana wasu yin imani to kaga kamisho biyu gare su fauqal azabi birbishin azabar da suka cancance ta ta kafircin su wannan ta dora wasu akan kafirci ce qalan mas'udin watan abdullahi bin mas'ud yace a qaim watan wasu kunami ne za a dora musu an yabuha hiran wannan kunamin kan nakhli da kasan watan dabinai aɗiwa dogaye izala daga in ta yi ɗanɗasa ya ce ta jidu alama ha watan falasumi a sana za ta yi shekara 300 raɗaɗin harbin wannan kunamar ba a bacci shi watan shekara tsawon shekara 300 Allah akbar bima kanu sidon da sababin abin da suka zama suna ɓanna ma'ana bima kanu sidon da sababin ɓannar su kenan
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على
ga kowace al'umma waji ina bika sannan kuma mu zo da kai ya rasulullahi shahidan kana mai shaida ala ha'ula'i a bisa waɗannan kana mai shaida a bisa waɗannan su ne mutanenka waɗannan ɗin da ake magana ana maganar mutanen annabi sallallahu ta'ala sallam mutanensa wa nazzalna alaykal kitaba wannan yana daga cikin khususiyyar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu sallam mai shaida ne watan ga dukkan al'ummomi gabaki ɗaya wajina bika ala haula'i ko ji'ina bika shahidan ala haula'i to nan wasu mai fasarori cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida akan kowa annabi da al'ummomin annaba da al'ummomin su duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida akan su saboda haka yace wa nazzalna alaykal kitaba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun saukar da alkitaba littafi alayka gare ka shine alqur'ani tibyanan likulli shay'in alƙur'anin nan yana bayanin komi tibiyanin likulli shay'in babu abinda alƙur'ani ya bari ma farratna fil kitabi min shay'in ma farratna fil kitabi min shay'in babu wani abu da muka bari a cikin alƙur'ani babu bayanin shi to haka yake cewa tibiyanan likulli shay'in yana bayanin komi wani wuri ce tafsilan likulli shay'in ko nufassilu layati muna bayani kwatta kwatta na ayoyi abubuwan da yahtaju ilaihin nasu wanda mutane suke da bukata gare shi min amri shari'ati na al'amarin shari'a wa min amri duniya na al'amarin duniya don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yake cewa yace watan alqur'ani yace fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum wa huwa hablullahi matin alqur'ani ga wata babban mu'jiza ce shine wato yake ba da labarin al'ummomin da suka gabata waɗanda za su zo Allah ya ba da labarinsu wa hukumu ma bai da ku hukunce-hukuncen da ke tsakaninku duk Allah ta bara ko ta'ala ya sauka kaza halar kaza haram kaza halar kaza haram kaza halar kaza haram to duka tibiyanar likulli shayin kenan wa hudan kuma shirya ne minar dalalati daga bata wa rahmatan kuma rahma ne wa bushra il muslimin kuma bushara ne lil musulmi daga musulmi an muwahidi ne waɗanda suke ɗayanta Allah tabaraka wata'ala inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah tabaraka wata'ala ya amuru yana umurni bil adli da adalci wal ihsan adalci shine ɗayanta Allah ɗayanta Allah shine adalcin farko abinda adalcin farko halitta ta gano wanda ya halicce ta ta bauta mashi shi kadai ta tsarkake bauta gare shi to in ta haka ta yi adalci kuma duk ba haka ba adalci ba da zarar za a ɗauki bauta daga wani Allah daga Allah a ba wani Allah to an yi zalunci dama kishi adalci zalunci kishi adalci zalunci daidaita Allah da halittarsa zalunci me adalci to adalci tabbatar ma Allah wahdaniya da ikhlasil ubudiyya tsarkake bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan shi ne ake ce ma'adalci shehu ya ce inda Allah hamur bil adwal ihsan al'adalu at-tauhidu ɗayan ta Allah awil insafi ko kuma adalci cikin komi abinda adalci ajiye komi mahallin shi ajiye komi mahallin shi kishe shi da an ɗauki abu daga inda yake an kai shi ba inda yake ba sunan wannan aikin zalunci sunan wannan aikin zalunci shi ne adalci shi kuma ajiye komi mahallinsa wal ihsan da kuma ihsani ihsani adabul fara'idi ba da farillai Allah ce kai sallah kai Allah ce kaga an samu tauhidi tauhidi shine adu to ihsani kuma sauran shayarin islami sallah Allah ya ce kai sallah kai ya ce kai azumi kai ya ce kai zakka kai ya ce kai hajji kai ya ce ai jihadi ai ya ce ai shayarin islami gabaki ɗaya ai wannan shine ihsani aw an ta'budu Allah ka annaka tara ko kuma fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ma malaika jibril malaika jibril yake tambayar manzo Allah meye musulunci manzo Allah ba shi amsa me imani manzo Allah ba shi amsa sai ce me ihsani sai yace al al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara ihsani shine ka bauta ma Allah kamar ga haka na gane shi da haka ya zama shine martaba ta koli ta addini daga cikin maratibu don haka duk inda ka ji ana magana abdu abdu da bauta bauta to matsayi ne fa mai girma don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wurare da yawa yace subhanallazi asra bi abdihi kamar yadda zamu cimma a suratul isra'i da kuma alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda zamu cimma a kahfi tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi لكل العالمين نذيرا عبدا اذا صلى لما قام عبد الله da sauransu suna ne mai tsananin girma da ɗaukaka a wajen Allah domin suna ne da ya kunshi tsananin bautar Allah wanda ya ba da haƙƙin bautar Allah shine sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam don haka a wannan ihsanin da manzala zai ba da amsa kan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar ga kana ganin shi kaga kenan maqamul ubudiyyati shine ashraful maqamat wa ita'idil qurba da kuma watan ba ma'abuta zumunta watan haƙƙin su wa atizal qurba haqqahu ka ba ma'abuta zumunta haƙƙin sa wannan Allah na umurni da wannan kaga da Allah tabaaraka wa ta'ala ya magana wannan to ɗayan tashi bin umarninsa na shayarun islami to na biyu abinda na uku abinda ubangiji ya hukunta shine kyautata mu zumunta to zumuntan na fitar daga iyaye kyautata mu iyaye domin wata alaƙa ce ta ɗaka da su wayan hanil fahsha'i wal munkari Allah tabaraka wa ta'ala yana hani anil fahsha'i daga alfasha shine zina wal munkari da abin ki shar'an ga shari'a duk abin da shari'a ta ki sunan shi munkari al-kufr wal ma'as ko shar'an min al-kufri wal ma'as da kafirci da sabon Allah duk ya shige cikin munkari ya shige cikin munkari wal baghi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana hanin ku gabanin zalunci az-zulmu lin-nasi watan zaluncin mutane khassahu bi-dhikri Allah ya keɓance shi bi-dhikri da ambato ihtimaman saboda tsananin kula domin mi ai alfasha yana ci munkari bagi yana ci amma kuma saboda watan ihtimami kama bada bil fashai kazalika mai da fara da alfasha to da haka sai ya kawo khassahu bil dhikr yake bance shi da ambato na musamman banci ya ambace shi a dunkule cikin wani rukuni to kuma sai ya waro shi ya ci wal baghi da zalunci ai zalunci shi mana cin munkari abinda shari'a ba ta so to kuma sai aka sake waro shi daban aka amince shi ya idukum la'allakum tadhakkarun Allah tabaaraka wa ta'ala yana muku wa'azi ya bil amri da umurni ku yi kaza ku yi kaza wan nahyi da hani ku bar kaza ku bar kaza la'allakum tadhakkarun haqiqa ku ta'izuna za ku wa'astu ku aikata umurnin Allah ku hanu daga abinda ubangiji tabaaraka wa ta'ala hane ku wannan ayat inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan watan wata rana Walid ibn al-Mughira da yaji ana karanta wannan aya sai ya girgiza kai ya ce kai wannan zance wannan zance da Muhammadu ke karantawa mutun da muke a larabci duk kwarewar mu a larabci mu tabbaje da zance mai dadi irin wannan yake cewa yace inna asfalahu lamubdik wa inna a'lahu lamusmir ma ya kulu haza bashar ya ce inda wannan zance ke daban mamaki zance ne sai ya kamanta zancen da bishiya ya kamanta alkurani da bishiya ya ce zance ne wanda ya yi sauyu kuma yana shayar da kan shi daga sauyun nan ya tafi ya yi tsawo sannan kuma tsawon da ya ba tsawo ne na rashin amfani yana itace yana yaya wa inna alahu lamufmir can saman shi kuma diya da ya tafi da tsawo kuma yana ɗaya da ƙashe sai ce ma ya kulu haza bashar ya ce ga daɗi ga daɗi ga rafa jiki sannan kuma wannan magana mutum ɗan adam bai iya faɗin wannan magana ɗan adam bai faɗin wannan magana kafiri ba ne ke faɗin wannan wali ɗin magira amma da suka guwa matsayi shi kafirai sai da ya canza wannan statement nashi ya komo ya ce in haza illa ƙaunar bashar in haza illa qalbi shi amai ya lashi saboda ni an gwamatse shi an ce ka ba mu kunya yanzu yanzu yanzu kai ke cewa wannan zancen da Muhammadu ka ce wai zancen ba zancen mutum bane to ba zancen mutum bane zancen waye yanzu ka lalace ka bi shi kai ma shikenan sai sai wannan abun sai yasa sai ya solo sai ya dawo ya a'auna ya a'auna ya a'auna da ƙarshe da ce ya ce in haza illa ƙaunar bashar wannan zancen mutum ne wannan zancen mutum ne amma dai maganarsa ta farko da ita ce abin ɗauka
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أولى لأمة أن تكون أمة من أمة هي أردى لأمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون
shehu radiyallahu ne ce a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala zakara fi hadhihi al-aya ya ambata a cikin wannan aya annahu tabaraka wa ta'ala ya'muru ibadahu yana farko yana umurnin bayansa awwala kulli shay'in bil adl yana umurnin su da adalci kafin komi Allah na umurnin bayansa da adalci al adlu bainaka wa bainallahi tabaraka wa ta'ala Allah ya wajabta adalci tsakaninka da shi shehu ya ce wal adlu bainaka wa bainan nafsika kai tsakaninka da ranka ma Allah ya ce kai adalci tsakaninka da ranka Allah ya ce kai adalci wal adlu bainaka wa bainas sa'ir khalqillahi tabaaraka wa ta'ala Allah ya wajabta adalci tsakaninka da sauran halittar Allah yace amma al adlu shehu ya ce adalci tsakaninka wa bainallahi tabaaraka wa ta'ala tsakaninka da Allah madaukakin sarki fa anta abudhu shi ne ka bauta mashi wala ta shirk bihi shay'a kada ka yi ma Allah tarayya wannan shine adalci faman asharaka billahi fa laysa bi adil duk wanda yayi wa Allah shirka to bai ba mai adalci bane bai yi adalci ba wa man taraka ibadatallahi haka ma wanda yace ya ba sallah ya ba azumi ya ba kaza ya ba kaza ya ba shari'ar islami shi yace fa laysa bi adil wannan bai yi adalci ba wa man abadallahi wahdahu faqad adala wanda ya bauta ma Allah shi kadai to shi adalci wa kadhalika ya'dilu fi jami'il i'tiqadati wal akhlaqi wal a'mal haka nan wajibi ne yayi adalci a cikin dukkan itiqadoda da halaye da ayyuka wannan wajibi ne shine abinda wannan aya take umurni da shi shewa yayi bayani mai zurfi akan watan bayani akan bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala bayani akan bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala lokaci yayi la'allakum ta'idukum la'allakum tadhakkarun Allah tabaraka wa ta'ala yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun haqiqa za ku wa'astu wa tan ku bi umarnin Allah ku hanu da abin da abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ke hanin ku na'am saboda haka zamu tsaya ana an ce lokaci yayi abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladarsa amin abinda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana Allah ka karɓa mana akan sawaba Allah ka fahimtar da mu littafinka kuma ka amfanar da mu da abinda ka fahimtar da mu alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya bayanka ya ubangiji da suke ciyar da bayanka a cikin wannan azumi saboda Allah da sauran lokuta ubangiji Allah ka saka musu ka lullunka musu a cikin dukiyoyinsu masu ciyarwa saboda Allah Allah ka ƙara musu arziki yan kasuwa Allah ƙara musu ciniki na jari an kasuwa Allah ƙara musu ciniki na jari Allah kare su daga hasarori ka kare su daga rashin ciniki ka fannin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam su kuma Allah ya ƙara sa tausayi a cikin zukatansu mu tausaya ma al'umma bi jahi sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha ma salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله